نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna ɗaya ga watan rajab jira nabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan sha biyu shekara ta 2025 wannan shi ne karatunmu na goma sha biyu a cikin littafin al-rahikul maktum malayin ce al-hukmu hukunci wal imaratu da kuma shugabanci fil arabi a cikin larabawa mana gabanin zuwa addinin musulunci dangin annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa yaya ne suke hukunci ya suke alƙalanci kuma yaya ne suke sarauta da shugabanci kana hukamu jaziratil arab mahukuntan jazira yankin larabawa sun kasance inda zuhuri a wurin bayyanan da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga musulunci ala qismaini sun kasance akan kashi biyu ana sun raba gida biyu a lokacin bayyana din ma'ana dab da bayyanan dawa annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance iri bi kashi biyu ne na farko mulukun akwai sarakuna mutawwajuna masu nabi masu raunna kuna gane ku sarakuna ma waɗanda suna da nabi mana sanannu ne akwai sarki mai nabi akwai akwai mara nabi to mutawwajuna su ne waɗanda aka ma'ana aka yi masu nabi aka sa masu rawani illa sai dai annan su fil haqiqati a bisa gaskiya kayadu sun kasance ghaira mustaqillina ba masu cin gashin kansu bane yawa duk da suna da nabi ma'ana sarautar su sarauta ce amma kuma karkashin wasu suke waɗannan su ne sarakuna na farko na biyu ruwasa'ul qaba'il wal asha'ir shugabannin kabilu da kuma ƙananan kabilu manyan kabilu da kuma ƙanana ma'ana shugabannin manya-manyan garuruwa waɗanda ba su kai girman garin da za a cewa yana da sarki ba kasan ƙauye ma akwai ƙauye babba akwai ƙarami akwai wani ƙauyen da da gudu ma sai ka kewaye shi da mutanen ba su da yawa wani kuma ko ka kewaye shi sai ka daɗe wani kuma ba yi yawa gare ka saboda girman shi amma dukkansu to kaga sarakunan nasu ai hawa-hawa ne duk inda yake babban gari ne to sarkin ma sarauta shi ta ta sauran garuruwan da ba su kai garin shi girma ba ko za ka ma a zahiri ma za ka ga karkashin shi suke shi ne babban su can wajen watakila ma duk shi ke naɗa su sau da duk karkashin shi suke shi kuma yana karkashin misali na nan ko ba haka ba karkashin sarkin mara da yake amma kuma shi ma shi ma sarki ne to haka akai akwai shugabannin ƙabilu su can ba magana garuwa kowace kabila da shugabanta kowace kabila tana da shugaba to akwai manyan kabilu akwai kuma kananan kabilu muna ganewa ku kamar yanzu Nijar na kaga akwai manyan kabilu wanda da yanda kai harshen su kusan da waya ka samu wanda bai iya shi ba ko ba haka ba yanzu Nijar ba kabilu manya su ne Hausa da Zabarmawa ko ba haka ba su ne duk inda kake yawwa duk inda kake kowa yawancin mutane sun iya yaren kowa amma sauran kabilun duk yawansu za ka gaba kowa iya yaren su to su ake cin alkaba'il manyan kabilu al'ashayar kuma su ne wato ƙanana ƙanƙanan kabilu waɗanda ba su da girma to akwai shugabanninsu su ma wa kana lahum min al-hukmi sun kasance suna da hukunci wal imtiyaz kuma sun kasance suna da bambanci da sauran da sauran mutane shugaban kabila ai babban mutum kaman misali in muka hita waje bahaushe in ya hita waje yana da zango to akwai sarkin zango ai oh kamar sarki shi ke shugabanci shi ke hukunci shi ke raba garrama kuma duk maganar da ya tazanna in ya tsawaci in ya tsawaci mutum ya bi nan yawa kuma ko ƙasa ke neman wani abu ta bangaren waɗannan kabila shi ake kira shine wakilan kabila ya wakilce su ga abin da ake so ya je ya gaya musu to kaga yana da bambanci da sauran mutane shine imtiyaz yana da bambanci ana rarrabe shi da sauran mutane ma kana lil muluki abinda ke gare su na bambanci din nan da hukunci irin abin da ya kasance ga sarakuna ne al mutawwajina waɗanda suke masu naɗi mana ƙauye suke cikin ƙabilu amma ne irin yanda wato babban sarki yake da hukunci da cin gashin kanshi su ma haka cikin ƙabilun suke da wannan shine abin da ake nufi wa mawzamu haula'i kuma mafi yawan waɗannan shugabannin kabilun manya da ƙanana kanu sun kasance ala tamamil istiqlal akan cikakken cin gashin kansu wana suna da yancin kansu cikakke da abin da suka yi babu wanda ya ce musu dami wa rubbama so da yawa kuma kanat li ba'dihim ya kasance ga sashen su tabaiyatu biyayya limalikin ga wani sarki daga cikin sarakuna mutawwaci mai rauni mana ka iya samu wani lokaci suna biyayya karkashin sarautar wani sarki suke wanda yake babba yawa sau da kada abinda za su yi sai sun nemi shawarar shi amma dai yawancinsu duk suna da yancin kansu ba ruwansu da wani walmulukul mutawwajuna sarakuna waɗanda suke masu rawani mana sarakuna da suke manya-manyan sarakuna masu wukayyan kayan ji bahaushe hun mulukul yaman su ne sarakunan ƙasar yaman sarakunan ƙasar yaman su ne yawwa su ne manyan sarakuna masu masu wukayyanka wa muluku masharifi shami da kuma sarakunan gefe-gefen wato ƙasar sham wa hum alu gassana su ne mutanen gassana waɗannan duk sarakuna ne manya wanda aka yi dacen gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mulukul hira da kuma sarakunan hira hira wani gari ne shi ma tsohon gari cikin garuruwan da suke kusan sham wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali dan hatim ka san hira ya ce a'a ya ce ban santa ba ba nan mun karanta ba cikin riyazu salihi na ko? ko a ba cikin riyazu salihi na wani mun taba dai karanta akwai hadisin cikin riyazu salihi zala sallallahu alaihi sai ya ce ka taba ganin hira garin ya ce ma annaba ban taba amma na ji labari zala ya ce to akwai zamanin da zai so da wannan zamani ya zo mace za ta tasowa daga hira bisa raƙuminta ta zo aikin hajji ko umara cikin wannan kungurmin dajin ta yi a wajen kilo dubu ta taso ta zo makka ta yi ibada ba tare da kowa tare da ita ba wanda zai taba ta kuma saboda mi tsananin yadda wuri ya amintu tsananin tabbata addinin musulunci da karfin shi an samu isasshen zaman lafiya ba wanda zai tare ta bare namiji mace ma za ta tasowa saboda nisan wurin ga dajin wurin shi adi bin hatim ya ce ban rasu ba sai da Allah ya gwada mana wannan lokacin sai da naga mata ga suna tasowa daga can wurin su zo makka su yi dawabi su yi komi su koma wasu kuma wanda ya taba su wani ake ce mahira babban gari ne to akwai sarakunan wurin wa ma'ada ula'i abinda ba waɗannan sarakunan ba min hukamil jazira daga cikin sarakunan jazira lam takul lahum tijanun ba su kasance suna da rawani ba kaji ma na tijan tijani da kake yana cewa rawani ke muna gane rawani shine tijani rawani wanda ake nada ko tukkuwa ma'ana akwai wata hula da ake yi wata sai sarakuna ke sata ita ke ce mantijan ku saura ba mu da ita nan sai mu fassara ta mu rawun na ke gare mu ba hula ba shine ma'anar tijanu in za a dangana sai a ce tijaniyu shi kuma shehu tijanai suna ya ahmad shi yasa da mai suna ahmad sai a ce mini da can shekara hamsin da suka wuce ko arba'in da suka wuce da mai suna ahmad ko da kaji tijani to ahmad yawa tijan sunan kamar bukhari ne ba sunan ya bane sunan garinsu ne bukhara ta ce bukhari sunan gari sunan muhammadu shi ma kamar tirmidhi ba sunan sunan garinsu ne tirmidhi a sai tirmidhi sunan ya ahmad shi ma ahmad ibn isa ibn saura sunan yake kamar nasa'i ahmad shi ma sunan shi duk ba sunayensu ba ne da an dangana su ne kamar wani mutum da za ka ji ana ce mai dan mara'i yau ai ka san ba ranar suna ka ce jama'a sunan wani muhammadu dan maradi ai ba haka bane ko akwai suna sai a boye sai a sa yawwa wani lakani daban wa fi ma ya limana yace cikin abin da zai zo mujazun takaitaccen bayani ne an haula'il muluki daga waɗannan sarakuna din warru'asa'i da kuma waɗannan shugabannin nan takaitaccen bayani ne aka da kuma yadda suka kaso gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma bayani za ma dalla dalla yanda kowane sarki na kowane gari da malam ya bari yayi sarauta shi al mulku bil yaman sarauta a ƙasar yaman min aqdami shu'ubi yana daga cikin dadaddun al'ummomi mafi dadewan al'ummomi allati urifat bil yaman wanda aka san su a ƙasar Yaman, min al'arabi daga cikin larabawa, al'ariba, larabawa waɗanda suke larabawa ne al'ariba, asalin larabawa ke Ko? Da masu laraba ne ba sauyawa suka suka koma. Ƙaunu saba'in, akwai mutanen saba'i. Mana mutanen saba'i suna daga cikin tsofaffin al'ummomin da aka san su a ƙasar Yaman. Daga cikin larabawa, larabawa ne tsantsa. da dadewa kamar yadda can dumiyo bayani wa qad uthira kuma lalle an ci karo ala zikrihim an ci karo da sunan su fi hafriyat a cikin tone-tonen da aka zanki na or mana hafriyati aiki ne na masana tarihi wanda suke bibiyan inda mutane suka yi zama je su ta gina wuraren shiga karkashin wurin ilimi ne shi ake ce hafriya ko hafriyat masana tarihi in sun tashi tarihinsa yana sa su shiga cikin ƙasa suke samu abubuwa na tarihi a kai gidan tarihi a aiki sai ka sun binciko wani kashi ko sun binciko wani birgi ko sun binciko wani abu ko sun binciko wata dukiya da aka shi aka ɓoye wadda tarihinta ya ba shekara dubu biyar baya da tarihi ga yanan sai an yi gina sai an yi ramin muka ya hafar rami ne duk cikin ilimin tarihi ne saboda abinda ka karanta ka kara tabbatar da shi ta shi ne malam ya ce cikin bincike-binciken da ake yi na or suna aikin binciken ne masu aikin bi 25 qarnan qabla al-milad da kusan karni 25 gabanin haihuwa annabi Isa alayhi salam kaya aya annabi Isa da karni biyar shekara nawa kenan dubu da dari biyar karni bi karni shekara dari ne 25 kuma shekara dubu biyu ma dubu biyu da dari biyar kuka haihuwa annabi Isa da shekara dubu biyu da dari biyar an samu labarin susuwa saba'awa din nan don harkon duniya su adawa na wucewa suka zo kawai kenan sun daɗe to an samu tarihinsu tun kafin zuwa annabi isa da karni 25 an samu labarin cewa akwai su wa yabda'u kuma yana farawa izdiharu haɓaka shine izdihar haɓaka hadaratihim ci gabansu da wayewarsu wa nufudhu sultanihim da kuma ƙarhin mulkinsu wa bas'u saytaratihim da kuma shimfida ikonsu ga ƙarfin mulki kuma ka zo ka shimfida mulki shimfida mulki shine da inda kaje sai a masa randa kuma da abin da kake so sai a maka shine sai fara mamayewa ka shimfida mamayewa ka ko ina kace naka ne dole a saka maka to shi ma wannan nasu din ya fara ne bi ahada ashara qarnan qabla al-milad da karni 11 gabanin haihuwa annabi Isa ba na ka yawa annabi Isa da karni 11 nan kuma mulkin sa yayi karfi su mutanen Sabawa din kuna ganewa ku yawa haɓakar su da ci gaban su da fadadar su duk ta fara ne tun kayan ayyuwa annabi isa da shekara dubu ɗaya da nawa da ɗari guda wa yumkinu mara yace yana yiwa taqsimu au adwari lallaba ayyukansu adwari jami ne na dauru dauru kuma shine kokari ko kuma aiki bahaushe na cewa taka rawa cewa na ya taka rawa wurin mai wurin yin wani abu mana ka ba da gudunmuwa a wurin gyaruwa abu ko lalacewa shi to shi ne addu'a aikace-aikacen da suka yi yana yiwa a kakkasa shi hasabar takdirin ati gwargwadon ƙaddarawa wadda za ta zuwa na farko ma baina abin da ke tsakanin shekara ta 1,300 ko ila zuwa shekara ta 620 ko abin da ke tsakanin wannan tazara ɗin orifat daulatuhum an san ƙasarsu sananniya ce fiya da ilfatara a cikin wannan lokacin da ke tsakanin waɗannan shekarun da malaye wuce. Biddaulati al-ma'iniya an san su da sunan ƙasa ta ma'iniya mana ƙasan ma'in sunanta kenan a wancan lokacin. Baharat ta bayyana fil jaufi, fil jarfi ko? الجوف نيكو لو تابا yana cikin aljauf ga fasara shi ne yace ai as-sahl wato rairai shine as-sahl yake sunan rairai ne maka kuma yana daukar me fasara sauki sahal yawa kamana abin da ake nufi shine sauki abin da rairai as-salul waqi ma'ana rairan da yake abkuwa bainan najran tsakanin najrana wa hadramut da kuma hadramut wannan wurin anan ne suka yi shugabancin su suka yi sarauta su thumma akhadat tanmu sa'annan suka kama haɓaka suna suna karuwa shine tanmu watattasi kuma suna ta yi suna ta fadada suna ƙara faɗi wato saiɗiru kuma suna mamayewa wata zdahiru kuma suna ta haɓaka. Hatta balaga nufuduha har sai da ƙarhinsu a siyasiyu na shugabanci na siyasa, ya kai ilal ula ya zuwa wurin da ake ce ula, wa ma'ana da kuma wurin da ake ce ma ma'ana. Sunan wurare ne, min shimalai hijaz daga ainihi arewa maso gabas ta ina, ta hijaz. mulkin sai da ya kai can wayo kalu ana cewa ma a cikin tarihi inna musta'amaratiha lalle wato wuraren shugabancinsu shi ne musta'amarat wuraren da suka kama suka shugabanta na gane ya ko istimar shi ne ba haushe ke basara da mulkin mallaka shi ake ce ma istimar mulkin mallaka mulkin da tura suka zo suka yi mu na ƙarhi da yashi ba don muna so ba to istimar kenan sa ka rayuwa dole muna ganewa ku inna mustamaratiha lalle wuraren su da suka mamaye wasalat sun kai ila kharij biladil arab har ya zuwa wajen magaruruwan larabawa hawashi ma'ana bayan sun samu mulki ka san dama dan adam haka yake akwai mamaya ko ba haka ba dan adam abin da me yasa turawa da suka zo suka shiga duniya kuma sun mai da duniya kamar da su ci yanzu shugaban kasa a america kwanan na ya hido wajen kasa 20 da wani abu ta afirka ya ce ba su shiga kasar shi ta sai mi kasar kaɗin banza sai mi ba ma mutane suna da hankalinsu ya tashi saboda abin da ya sa saboda sun riga sun shirya kasashensu kasashen shi yau in kaje kahin baɗi ka zan mai kudi ka samu kudi sun riga sun tsara babu wahala cikin kasansu kudi don da nan sai a same su kesa suke wannan abu ga sun san muwa mun tsara namu haka sun yi wannan magana a dole su neme mu amma ya ce duk hada da nijar da na da da akwai wani bangare na najeriya ba duka ba amma dai su 'yan Nijar gaba ɗaya, 'yan Mali gaba ɗaya, 'yan Burkina gaba ɗaya. Kuma su masu labarai sai suka ce musamman ma Nijar da Mali da Burkina, sau da mun ƙi siyasa. Sauran kasashen dawa za a ce dai musamman za a ƙara tada mana hankali. Kun ba jaraba bai na Roma da wata Amurka. Amurka ne. Amma saboda kasashenmu wahala ke kasashen mai yan wahala sun yi yan daɗi yawa ko ba haka ba kusan kasashen mu duk mutum goma mutum ɗaya ne mai jin daɗi in ka zo kai suke mutum goma to ɗaya ne inda bai da matsala ko ni su kuma in ka zo kai suke su kowa bai da matsala ba ka shiga waɗannan ka ko ba ka aikin ko ɓoye kake wannan kasashen ba ka talauci ba me yasa saboda mi sun mamaye duniya sun dauki duniya duka tasu ce mana kasarsu ba ta ishe su ba sai sun karo da kasashen mutane ko kuma da madan adam haka yi da adam bai kiba ce duniyar nan gaba ɗaya ta ji shi kare ƙwarai ko Allah ya baka kuɗi ga karra ka kaga in dai da ranka da lafiyar ka kana ta cin iyaka duk wanda ke makotaka da kai baka baka ke sai da maka wani duk kewayen nan gaba ɗaya duk ka sai kuma kaga kana kallon masu kallon ka sai ka mutu kana ta mamaya kana ta mamaya baka gaji ba yawwa ba abin da ke cika bakin adam sai kasa dan adam duk abin da ke gari cewa za da dai kaza ne da ya kara kowa ne ne sai wanda Allah ya kiyaye kuma ba matsala bane tunda sai kake ai ba matsala bane me za ka yi da kudin sadaka za ka ko haka ne gaskiya akwai sadaka akwai taimako Allah ya samu dace wa kanat at-tijaratu harakar kasuwanci ta kasance hiya sulbu ita ce aslin ita ce tsatsan na isha ce rayuwarsu mana shugabanni da ma kasan shugabanni su abin da ya dame su mamaya su mallaki ko ina ko su kuma talaka me ya dame su harakar kasuwa a bar su sai kasuwanci ko ku tai ku ta mulkin bar mu dai mu zan kawo kaya muna sai da ko mu je mu dauko wasu haka dai to yawancin su kasuwanci ne dame su suna ta kasuwansu thumma innahum sa'annan lalle su waɗannan mutane saba'awa banau sun gina sadda ma'aribi sadda shine me dam madatsar ruwa to sun gina madatsar ruwa ta ma'arib ta wannan garin nasu inda suke babban abin nan ɗinsu yadda kwatarsu kafital ɗinsu alladi lahu shanun kabirun wanda yana da sha'ani mai girma abin mamaki kusan wancan dam ɗin da aka yi to shi ne kuma yanzu ethiopia ta gina wani duk waje ɗaya ne a yi duk ba nisa kusa da kusa ne wanda duk duniya an ce ba da mai girman shi duk duniya ba dam mai girma wannan dam din an kashe mai kuri da yawa da aka kashe in kaje yawan su sai hankalin ka ya tashi to kusan wancan ne domin dama da habasha da yaman tare su kamar yadda za mu zo mu gani na makwabta ne dama shi yasa ma za ka ganin al'adunsu ma dan habasha ba ka ya ganewa balarabi ne ko ba balarabi ba in ba ka jin larabci kawai cewa za ka ji laraba ne sau da makwabta ne kusan duk abin nan ne kusan kamar da dangi ɗaya ne tsohon zama to sun gina wannan alladhi lahu sharun kabir wannan dam din wanda yake da shari mai girma fi tarihi Yaman a cikin tarihin kasar Yaman wallazi waffara lahum wannan dam din shine wanda ya tattara musu ya cika musu mu'zama khairatil ard mafi yawan alheran kasa kasan kana da dam to shikenan insha Allah in dai ba rago bane kai to ba yunwa da ka gina dam shikenan ka rabu da yunwa saboda mi kullum akwai ruwa tunda kullum akwai ruwa me ya kamata ita yi ta noma unwane shi kenan sa'an nan kuma ga wuta za ku samu wuta ta hanyar shi wutar da ta maku yawa sai kun sai da makasar shi maimakin kuna sayi kudin ku yanzu kun bar su cikin kasa misali nijar da za mu samu wannan dam ɗin mu gina shi kenan kudin mu sun zama nan ake barin su ba a ita da su waje a sai wuta kuma kasashen waje dole su sai makwabtan mu waɗanda ba su da dole su sai wuta gari mu kaga mun ƙara samun arziki a zamanin nan kenan wancan lokaci kuma ba a san yadda za a samu wuta ta hanyar ruwa ba ikon Allah kenan wuta cikin ruwa ikon Allah kenan hatta nasu zikra Allah ta'ala ya ce sai da suka mance alqur'ani mai girma wa kanu suka zamanto qauman bura mutane ne hallakaku ana kamar yadda ce ya gabata sai da suka ji dadi fa'aradu fa'arsalna alaihim yawwa wannan dam din kada ya ishe su ta rayuwa ya ishe su tattalin arzikin su amma sai suka bi ma rayuwa da shigantaka da aika banza da wuri suka ta saba ma Allah sai Allah ta'ala ya aika masa abin da ya rushe dam din ya zube gaba daya ya haɗe masa gidaje kowa ya bar wurin wa kana mulukuhum sarakunan sun kasance yazil fatra a cikin wannan lokacin yulakabuna ana masu suna bi makriba saba sunansu kenan bi makriba saba haka ake ce musu makribawan saba ma'ana dai sunan sarauta ce kamar yadda fir'auna ake ce mai fir'auna sunan sarauta shi kamar kaisar sunan sarkin rom ne ko yawwa kamar kisra sarkin farisa ne ko yawwa to sarauta ce fir'auna ba sunan ba sunan ya bane na zane sunan sarauta shi duk wanda ya mulki a wannan lokaci su ce ake fir'auna muna ganewa ko to kamar sarakuna ne muna mu ina gaba su da irin wannan sunaye babu wani lakabi da ake musu ko sarakunan mu na nan wajen don mu gane da kyau wai ana masu lakabi da makriba saba'a haka ake ce masu wa kanat asimatuhum babban birnin su ya kasance madinatu sirwa garin sirwa shine capital shine headquarter allati tujadu wanda a yanzu haka ana samun anqabuha buraguzanta shine anqab buraguzai sauran abubuwan da suka rage har yanzu. Alabudi a kan nisan kilomitran kusan kilomitar guda, ila shimalin garbi ya zuwa arewa mafi, mafi yamma ko maso yamma, min madinati ma'ariba daga garin ma'ariba. Ma'ana daga garin ma'ariba zuwa inda su saba'awan suka yi zama da wannan damɗin nasu kusan ta kilomitar ɗaya ce, kamar daga nan zuwa ina kenan. kamar daga nan zuwa zuwa aninin mitran ke kilomitran ɗaya ke gari ne to ban san mai kuskure ba da ku da su da wasu an ce masu kilomitar ɗaya wasu kuma an ce masu hamsin hamsin kamar daga nan zuwa gidan rinji ke ɗaya kuma kamar daga nan zuwa kasuwa ko ko da yake ya mai yawa wa ala budi kuma akan nisan kilometer kilometran kilometer 142 sharqai sana'a gabas maso arewa ta sana'a sana'a shine babban birnin ina na yanzu na kasar yaman ai yanzu yana nan da sunan shi tunda babban gari ne katon gari wanda ya daɗe duniya dubban shekaru ya yi har yanzu yana nan shine babban birnin kasar yaman babba ne sosai fa ba irin girman da kake tunani ba wa babban birni ne dan daga nan yana iya kaiwa daga nan yana iya kaiwa wuya gari ne kawai kai ta yawo cikin shi ba tare da ka shiga daji ba yana iya kaiwa can wurin duk benaye ne kuma ba ka ba ki daji irin nama duk benaye ne tsunduma tsunduma saboda tsohon gari ne ya daɗe tun ba fara gina garuruwa ba yawon su tuntuni garinsu ginanne ne sai dai da kakalle su da sauran laraba kasan su ba su da arziki irin na larabawa benaye ne kawai da irin na gargajiya ake ta yi galibi ba irin na kasashen laraba saudiya da za ka ganin bene ga yanan kamar kalashi shi saboda cin shi kama a ce naka ne to yaman ba za ka ga wannan ban ka gabe da kaci ga yadda tsawo amma ba kyau bai birge ka saboda ba su daga cikin kasashen laraba masu talakawa ne wato rabu bismi huraiba kuma an san wannan garin da sunan huraiba wa yuqaddaru adadu haula'i almuluk ana kaddara adadin waɗannan sarakuna din ma baina abin da ke tsakanin sarki 32 zuwa sarki 30 sarki 22 ne ko zuwa sarki 26 malikan sarki mana sarakunan da suka yi mulki wannan lokacin daga sarki daga daya suna yi kawai sarki 22 har zuwa 26 kuna ganewa? yawwa wannan shine kashi na farko na ainihi yadda aka kakkasa wato mataki-matakin rayuwar sarakunansu. Na biyu, abin da ke tsakanin shekara ta 620 ko? Gabanin ƙa wannan ƙaɗin ana nihin ƙablal milad, gabanin haiwa annabi Isa zuwa shekara ta wato dubu ɗaya da shekara goma sha biyar shi ma dai ƙablal milad duk gabanin haiwa annabi Isa. 115 ko? Na ce dubu 115. kenan daga 115 zuwa shekara ta 100 nawa 620 shi yake nufi wa urifat dawlatuhum su kuma waɗannan an san daular su ƙasar su masarautar su fiya dil fatra a wannan lokacin bi dawlati sab'a kuma masarautar sab'a ake ce mata wa qad taraku sun bar laqaba makriba muna ganewa sun bar wannan lakabin da ake masu wannan sunan da ake masu sarakunansu da makariba saba sun bar shi wa urifu aka san su bi muluki saba kawai sarakunan saba kamar yanzu a ce sarkin maradi kamar yadda nace da can sarakunan mu nace ba su da wannan sunan ko duk wanda kaji sunan wani sunan banza na shi to ba sunan sarauta shi bane sunan shi kamar jangwarzu kamar dan kasawa kamar dan kululu kamar wani duka waɗannan sunan mutum guda ne ba sunan sarauta bane to sai suka koma kawai an sassa da sarkin ina yawwa sarkin katsina sarkin katsinan maraki a hausance hausa ta kware ba a cewa sarkin maraki sai an ce ni yawwa sai an gama da katsina to haka aka san su da wannan sunan wa kanat ina ne wattakhadhu ma'riba sun ɗauki ma'riba su kuma asimatan ita ce asima capital capital da rabci shake ce ma'asima asimatu niyami capital din niyami ko capital din kasar Niger niyami lahum sun dauke ta ita ce capital din su badala sirwaha maimakin garin sirwaha sai suka ce abin nan za su dauka ma'riba can inda dame yake saboda inda ruwa suke ya ce kamata a kiyaye zanna babban birni me yasa aka dauki mai ta zama babban birnin Niger saboda can ruwa suke ba su ba su kwahewa capital ba ruwa kaga akwai matsala ita Khartoum ruwa ma raba ta uku yi raba garin uku yi capital ce amma uku ce ga Umdurman ga Khartoum ga Khartoum Bahari haka su ruwan da yazo ya ratsa garin yenan yenan sai raba garin uku to kowane gari kowane gari kadai ya kai ukun ya mai girma duk guda duk guda an ka fara tafiya sai ka gashi mota sai ta yi awa ɗaya tana ta gudu ba ta kai ƙarshe ba garin guda ba wai duka garin ba in muka tashi da asuba za mu jami'a tsakiyar gari ne ba za mu jami'a tun da asuba wani lokaci ina zuwa sai a samun mana alafar na makara da na yi da na tashi wani azuwa wanka nake yin sa kayana da kayan karatuna da an sallama sallah sai in tawo bakin kwalta cikin duhu amma ba zan zo jami'a ba kuma tahiya ake ta yi ba wani tsaya ake ba ba zan zo jami'a ba sai takwas da wani abu a lokaci na samu malami mai tausayi ban nan wuce wani lokaci kawai ya rihe mana kowa ko ya ce ta yin ba shi wuri wani lokaci kuma ya tambaye ni na nake wace unguwa na gaya mai sai ce shi an sha wahala mu an sha koran karatu ba wa tujadu anqabun wa tujada ana samun anqabu buraguzai me buraguzai kai me buraguzai ka san buraguzai kan mai ta hausa wasu ba su gane kunkaye waɗanda an rushe gini ya rushe ko an rushe shi ko ya rushe ya zube da kanshi daga sauran kunkaye su ake ce ma baraguzai saboda ko wannan ba hausawa ba wurin alabudi akan nisan wato kilomitar kilomita 192 sharkai sana'a arewa maso gabas ta ina ta garin sana'a ma'ana da garin sana'a zuwa ma'ariba kusan inda za a samun ƙuraguzan da mutanen ma'ariba suka rage na garuruwansu da gidajensu to sai ka ta kilo 192 daga nan zuwa ina kenan a zandar ba zandar ta wuce nan mai jirgi ko kusan dai take take hakan na hamsin ne aiko na uku mundu tun shekara ta 115 qabla al-milad gabanin aiwa nabi isa ila ya zuwa sanad 300 shekara ta 300 ma'ana daga shekara ta 200 ne ko Dari uku ne yawwa mataki na uku daga cikin matakan sarauta waɗannan sarakuna ɗin don giri mamu lokaci bai yi ba ya yi uku a tsaya kowa kara a tsaya zan ki nazari yau dai karatun ba irin na jiya ba ne mai sai ka rike wannan sai a bata maka sai ka rike wannan kabilu kala-kala sai yau karatu ne ake ba a rushe ma komi ginawa kawai ake ta yi Allah ya ba mu iko Allah ka sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana su Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu aiki mai albarka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya duk wanda baya da lafiya Allah ka ba shi lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya ma matan musulmi Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka raba mu da rabo kai ya Allah Allah ka hada kanmu ya Allah ka sa mu rayuwar mu albarka Allah ka shirya mana matasanmu samarinsu da ‘yan matansu, Allah ka raba su da lalacewa ya Allah, Allah ka raba su da mugayen halaye ya Allah. Allah ka samu kare da duniya lahiya Allah ka kara mana imani ka karɓi rayuwarmu da imani ya Allah Allah muna roƙonka ka kawo mana dukkan alkhairanka a cikin ƙasar mai Allah cikin ƙasashen mu ma gaba ɗaya Allah Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani Allah ka raba mu da jahilci da kafirci ya Allah ka raba mu da munafici ka raba mu da hasada da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka samu so juna mu rungumi junan mu ya Allah duk wanda yake da aikin ya Allah ka sa mai albarka wanda baya da Allah ka bashi mai albarka duk wanda yake da kasuwa Allah ka sa mata albarka wanda baya da kuma Allah ka bashi kasuwa mai albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين